الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه في سركم وعلانيتكم ثم اعلموا عباد الله أن شريعة الإسلام مبنية على أسس مبنية على مقاصد هي عليا هذه المقاصد تقسم إلى ثلاثة أقسام مقاصد ضرورية ومقاصد حاجية ومقاصد تحسينية فهذه المقاصد الضرورية هي حديث حديثنا اليوم يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشعر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانه وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب في هذه الآية يؤكد الله تبارك وتعالى على أمر في آخر الآية على وجه الخصوص يقول وأمرنا بأمر عظيم وهو التعاون على البر والتقوى ثم نهانا عن التعاون على الإثم والعدوان فمقاصد الشريعة الضرورية هي خمس حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ النسل وحفظ العقل ويجب على كل فرد من أفراد الأمة أن يتعاون مع من له الأمر مع ولاة الأمر ومع الجيران وفي البيوت وكل من له علاقة بالأمر يجب عليه أن يتعاون في تحقيق الأمن لأن الأمن يتعلق بهذه الأمور الخمسة كلها بالأمن يحفظ الدين بالأمن يحفظ النفس بالأمن يحفظ النسل بالأمن يحفظ المال بالأمن يحفظ العقل فإذا اختل الأمن وزعزعت أركانه واخترق سياجه فلا سبيل لتحقيق هذه المقاصد الضرورية الخمس فيجب على كل فرد وعلى كل مسلم أن يكون حرصه تحقيق هذه المقاصد حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ النسل وحفظ العقل ديننا دين الإسلام مبناه على الوحي القرآن وعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته فهو دين مبني على الحكم كل شرعه حكمة فهو دين يجب علينا أن نحافظ عليه وكذلك أنفس الناس وهو من أنفس ما يجب أن يقام على على الحفاظ عليه أو بالحفاظ عليه فلا يختل الأمن خصوصا فيما يتعلق بسفك الدماء فكل ما يؤدي إلى سفك الدماء يجب التعاون على دفعه فإن تحقيق هذه المصالح أو الضروريات تحقيق للمصالح ودفعها مفسدة وإيجاد المفاسد مفسدة عظيمة وأمر محرم في الشرع فيجب علينا أيها العقلاء أن نتعاون في دفع كل ما يجر إلى هذه المفاسد في المجتمعات الموجودة أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم في تحقيق الأمن في مجتمعاتنا وإن من أسباب تحقيق الأمن أولا توحيد الله والإيمان يقول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فبالتوحيد يوجد الأمن ومن أسباب تحقيق الأمن كذلك التقوى والإصلاح يقول الله تعالى فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف فبإمكان الإنسان أن يتصرف في ماله وأن يسافر في بلده وأرض الله واسعة أن يقوم بصلة أرحامه وأن يقوم بتجارته بأمن وسلام أما إذا اختل الأمن في المجتمع فلا يمكن وجود هذه الأشياء أسأل الله تعالى أن يحفظ علينا أمننا وأن يديم علينا الاستقرار أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يا الأمة المسلمية مؤمنين يا مصر يا مأيك محمد صلى الله عليه وسلم كجد أولا ألا من جرما دوكرك كتيا يدوكوكين ألا lalle musulunci ba wani abu ne musulunci ba irin bin Allah da bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka yadda doka a kanka take kai bawa ne na Allah sai yadda Allah yake so za ka rayu wannan shine ka yadda ka zama musulmi don haka mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka mu kiyaye dokokinsa a cikin alkur'ani Allah ya umarce mu da wasu abubuwa ya kuma hane mu da wasu abubuwa daga cikin manya-manyan abubuwan da Allah ya umarce mu akwai wata aya a cikin alkur'ani farkon suratul ma'ida na karanta ta kunji yanzu ba sai na ɗauko ta gaba ɗaya ba yanzu saboda lokacinmu inda nake so ta ne wani umarni ne guda ɗaya da wani hani guda ɗaya wanda suka ƙunshi gaba ɗayan musulunci Allah maɗauki yana cewa wa ta'awanu alal birri wat taqwa ku yi taimakekeniyar juna ku taimaki junanku akan abin da yake shine birri da tsoron Allah aikin alheri da'ar Allah duk wani abin da Allah yake so yana cikin birri tauhidi ya shiga nan shine farkon abin da ke shiga adalci ya shiga ciki da'ar Allah kowace iri ta shiga ciki ka bauta wa Allah kai masa da'a ka kaskantar da kanka gare shi ka aikata duk abin da Allah yake so ya yi umarni da shi ya shiga cikin wannan albirni haɗa kai akan tabbatar da wannan aikin alheri da tsoron Allah umarni ne kuma wajibi ne abu na biyu Allah sai ya hana mu wani abu kuma wanda shi ma ya kunshi dukkan mummunan abu ya shiga cikinsa yace wala ta'awanu alal ismi wal udwan kar ku haɗa kai kar ku tai- ku yi taimakekeniya ku rika taimakon junanku kada ku yi haka alal ismi akan saban Allah wal udwani da kuma zalunci duk abin da yake saban Allah ne duk abin da yake zalunci ne to haramun ne ku yi taimakekeniya a kansa to ya ku bayan Allah in mun kalli wannan umarni da kuma wannan hani ya dunkule mana musulunci baki ɗayansa malamai dama sun kasa al'amura da musulunci ke neman tabbatar da su a bayan ƙasa sun kasu kashi uku suna ake ce ma maƙasi ma'ana dalilai sabubba abubuwan nema abinda ake so a tabbatar dalilin da yasa aka ce ku yi kaza ku bar kaza to so ake a samu kaza wannan shi ake nufi da makasad ko maqsid to waɗannan sun kasu kashi uku akwai maqasid daruriya abubuwan tilas da ake buƙatar a tabbatar da su lalle ne a same su in ba haka ba al'umma babu ita akwai abubuwan da suke hajiyat bukata ne kamala ce jin daɗi ne in ba a same su ba za a ɗan shiga wahala amma ba za a rasa rai ba hajiyat na uku kuma akwai abin da suke tahsiniyat ne kamaliyat kayan jin daɗi ne kayan fantamawa ne kayan more rayuwa ne to waɗannan na farkon su za mu tattauna a kansu yau waɗannan na farko almaqasidu daruriya abubuwa ne guda biyar wajibi kowa a cikin mu ya san su ya rike su ya haddace su abu guda biyar ne wanda tilas ne a same su a cikin al'umma in ba haka ba al'umma za ta lalace kiyaye addini a tsare addini kada a bari aƙidu miyagu su shigo cikin addini su lalata imanin mutane wajibi ne a yi taimakeceniya na ƙasa su haɗa kai da na sama masu tsaro su haɗa kai da malamai a tabbatar da cewa addini ya zauna lafiya bai gurgunce ba ba a rasa shi ba kuma sannan duk abin da zai lalata shi a yi ƙoƙari a yaƙe shi abu na biyu hibzun nafsi tsare rayuka rai na ɗan adam haramun ne a lalata shi haramun ne a zub da jinin musulmi kai haramun ne a zub da jinin wanda ba musulmi ba ba da haƙƙi ba haramun ne a jiwa wani ciwo haka kawai haramun ne kuma a lalata masa jikinsa to kiyaye wannan ran shi ma yana cikin dalilan tabbatar da shari'a ko manufofin shari'a don haka wajibi ne a kanka wajibi ne a kaina mu haɗa kai da dukkan hannayen da suke da alaƙa da tabbatar da zaman lafiya da hana zub da jini to mu ga cewa an haɗa kai an yaƙi dukkan sababin da zai kawo tashin hankali da zub da jini abu na uku kiyaye dukiya duk abin da zai sa dukiyar mutane ta salwanta to shari'a ba ta yarda da shi wajibi ka haɗa kai da wanda zai maganin sace-sace da haura gidajen mutane da ɗauke musu abin da suka same shi ta hanyar halal da Allah ya hore musu kun ya yi kasuwanci ta hanyar halal ɗinsa ya sai kayansa ya sai abin hawansa ya sai wayarsa 'yar kwamfutarsa kayan 'ya'yansa ya ajiye a gida wani ya haura gida ya ɗauke masa abun hawansa ya ɗauke masa kekensa babur ɗinsa kwamfutarsa wayarsa kayan sawa gwalagwalan mata da makamancin wannan wannan a haɗa kai a hana wannan wajibi ne a shari'a abu na hudu hibbun nasli kiyaye zurriya da mutunci duk abin da zai zubda mutuncin ɗan adam to haramun ne a aikata shi kuma wajibi ne a haɗa kai wajen ganin ba a zub da mutuncin ɗan adam abu na biyar kuma na ƙarshe wanda kowane ɗaya da a kansa za a yi hudu ba za a iya hudu gobi da yawa a kan amma lokaci ba zai ishe mu ba wannan tambihi ne kawai da bayanin muhimmancin waɗannan al'amura abu na biyar kiyaye hankali wajibi ne al'umma ta kiyaye hankulan 'ya'yanta kiyaye hankali shi yasa aka haramta shan giya haramun ne musulmi ya sha giya haramun ne ya sha kwaya ya lankomi abin da zai gusar masa da hankali wannan ya aikata haram kuma wajibi ne akan al'umma da hukuma da malamai da sauran al'ummomi da ma'aikata da duk wanda yake da hannu a haɗa kai wajen ganin an daina shan kwaya an daina shaye-shaye saboda in an rasa hankali to za a aikata duk abubuwan can da Allah maɗaukaki ya hana in mutum ya hana wa kansa hankali zai ci san kai babu hankali zai zina babu hankali zai liwaɗi babu hankali zai sata babu hankali zai duk abin da ya ga dama don haka wajibi ne a kiyaye waɗannan abubuwa ya kamata a ce kowa a cikinmu ya san waɗannan abubuwa biyar kiyaye addini kiyaye rai kiyaye dukiya kiyaye zurriya da asalin mutuncin ɗan adam da kuma kiyaye hankalin ɗan adam to waɗannan in mun fassara wannan aya wa ta'awanu alal birri wat taqwa duk abin da zai samar da waɗannan abubuwa su ginu su samu to mu haɗa kai a kansu wajibi ne wajibi ne mai unguwa ya bada gudunmuwar wajibi ne dagaci ya bada gudunmuwar wajibi ne haka hakimi wajibi ne sarki wajibi ne gwamna wajibi shugaban ƙasa wajibi malamin addini wajibi malamin makaranta wajibi uwa wajibi uba wajibi duk mutumin da yake zaune ya haɗa kai da duk wanda yake da hannu da ma'aikacin hizba da ma'aikacin civil defense da ma'aikacin 'yan sanda da ma'aikacin 'yan sirrin wato 'yan sandan ciki na koye kowa ya haɗa kai ya tabbatar da waɗannan abubuwa guda biyar wajibi a same su addini ya zauna lafiya ran mutane kar a kashe kar a zudda jinin mutane kar kuma a sace dukiyar mutane a lalata musu kasuwancinsu kar kuma a zubda mutunci kada a rasa wa mutum hankalinsa ‘ya'yan uwa musulmi wajibinmu mu yi ƙoƙari mu ga cewa duk sababin da ke samar da wannan mun bi shi zan ambaci wasu da kaɗan daga ciki da ake bi a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin al'umma abu na farko tsaye da tauhidi yadda da Allah da imani da Allah yarda da cewa shi kaɗan shi ya cancanci a bauta masa kar a yi shirka banda bauta wa duwatsu banda bauta wa bishiyoyi banda bauta wa dodanni banda bauta wa ɗan adam banda bauta wa aljanu banda zuwa harka da bokaye da zub da jini domin aljani ya sha a biya bukata ta duniya duk inda ake wannan to ba za a samu zaman lafiya ba Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya gaya mana alƙur'ani kuma zancensa gaskiya ne shine allazina amanu waɗanda suka yi imani walam yalbisu imanahum bi zulmin kuma ba su cakuɗa imanin nan nasu da zalunci ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan zaluncin da cewa shirka ake nufi ba su cakuɗa imanin su da zalunci ba me ya sakamakon su Allah ce ulaika lahumul amnu ulaika lahumul amnu waɗannan suna da amnu menene amnu shine zaman lafiya security tabbataccen kwanciyar hankali za su same shi don haka duk al'ummar da za a koma ba za a bauta wa Allah ba to babu mamakin rashin zaman lafiya ya kasa tabbatu wato abin nan rashin zaman lafiya ya miƙe a kasa tsaye da shi zaman lafiyar kuma a neme shi a rasa don haka lalle malamai a tashi a ilmantar da mutane a koma zuwa ga Allah a yadda da shi shi kadai a bauta masa shi kadai a daina waɗannan irin shirke-shirke da yanke-yanke da kulumboto da bautawa aljanu za a samu zaman lafiya sannan daga cikin sabubba da suke sa a samu zaman lafiya at-taqwa wal islah da tsoron Allah da gyara a cikin al'umma tsoron Allah kowa ya ji tsoron Allah kowa ya koma tsakaninsa da Allah ya ga abin da yake aikatawa ya daina shi abin da yake a ɓoye da abin da yake a bayyane ya gyara shi ya aikata yi mai kyau sannan kuma a islahi a cikin mutane faman ittaqa wa aslaha fala khawfun alaihim wala hum yahzanun haka Allah ce kuma magana sa babu tantama babu kokonto duk wanda ya ji tsoron Allah kuma ya gyara ya gyara halinsa ya gyara na 'ya'yansa ya gyara na makotansa ya gyara na waɗanda yake shugabansa to duk wanda ya wannan fala khawfun alaihim babu tsoro a kansu Allah ya ba mu security don haka hanyar samun security a ji tsoron Allah kuma a yi gyara a yi adalci har yanzu kuma duk mai haƙƙi a bashi haƙƙinsa na sama a bashi haƙƙinsa wajen ɗa'a da ba da shawarar gyara da tabbatar da zaman lafiya na ƙasa shi ma a bashi haƙƙinsa kar a zalunce shi shi zalunci yana dawwamar da rashin zaman lafiya kuma tuba daga zalunci shine ai adalci to shine ke dawo da zaman lafiya don haka in kowa a cikin al'umma zai gyara ɓangaren ya yi adalci cikin abin da yake yi na shugabanci shugabancin al'umma daga shugaban ƙasa da gwamna da sarki a sarauta da dagashi da hakimi da kowa ya yi abin da aka ɗora masa na adalci ya bewa wanda yake ƙarƙashinsa haƙƙi to insha Allah muna da kyakkyawan zato abin da Allah ya ce za a samu to za a same shi duk kuma wanda yake ma'aikacin tsaro ne shi ma ya tabbatar da ya yi abin da Allah maɗauki ya wajabta a kansa kada ya ɗora aikin da aka bashi sababi ne na neman kuɗi sababi ne na tatsar mutane in yi haka to zai aikata zalunci in ya aikata zalunci za a nemi abubuwa kuma na haƙoƙin mutane a rasa in waɗanda aka zalunta suka ɗaga hannu suka yi addu'a Allah ka rama mana to ba mu san ta inda Allah zai rama don haka wajibin baki ɗaya da na ƙasa da na sama duk wanda yake son zamansa lafiya da tabbatar da waɗannan abubuwa da muka ambata guda biyar wanda in aka same su za a zauna lafiya in aka rasa su al'umma za ta lalace to lalle wajibin mu haɗa kai wani abun karamin mutum ne ma ke jansa sai ya zama babba ɗan saƙo da za a bashi saƙo ya kai masinja dogon zai iya shigar da wani abu ya ɓata tsakani ƙaramin ma'aikaci harkar tsaro duk zai iya samuwa don haka wajibin mu haɗa kai duk wanda yake da hannu wajen jawo a samu rashin zaman lafiya a cikin al'umma to a ga cewa an ɗauki mataki a kansa wannan shine abin da zai tsare mu daga aukawa cikin abin da za a zo ana nadama a lokacin da nadama ba za ta yi amfani ba اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله من روقنك كبام زمن لافيا الله كبام كونشير أنكل الله كتمكيمو أكن yin abin da zai taimaka mana a junanmu wajen tabbatar da zaman lafiya Allah ka taimaki shugabanninmu su su aikata abin da ya dace wajen tabbatar da zaman lafiya Allah ka taimake mu mu da muke ƙasa mu ma mu aikata abin da za mu aikata na yin da'a da bin tsari mu yi rayuwa wadda Allah ya ce a yi mu daina zalunta junanmu mu ma a ƙasa Allah ka sa mu zama musulmin ƙwarai masu girmama junanmu masu girmama shugabanci da biyayya masu son su zauna lafiya duk inda kuma wani abu yake zai zama sababin da zai jawo tashin hankali a wannan al'umma ta mu ya Allah ka me da shi ka kau da shi wanda yake da hannu a cikinsa ya yi da gangan Allah kai maganinsa wanda kuma cikin jahilci ko wani abu na son zuciya ta wani wuri yayi ya Allah ka dawo da shi kan hanya ka kintsa shi ka mai da al'umman nan ta cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad